نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يقول الباري جل ثناؤه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال الإمام الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عن الآية الثانية في معنى خلفة أن يخلق كل واحد منهما صاحبه يتعاقبان لا يكفران إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب هذا كما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين إلى أن قال أي جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده له عز وجل فمن فاته أمل بالليل استدركه في النهار ومن فاته أمل في النهار استدركه في الليل وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وقد أخذ أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أطال صلاة الضحى فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال إنه بقي عليه من وردي شيء فأحببت أن أتمه أو أن أقضيه ثم تلا الآية السابقة قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى سمعت ذا الشهيد الأكبر يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق العبد حيا وبذلك كماله وسلط عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان الخلقة إذ الكمال للأول الخالق فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر في الطاعة فليفعل ومن الغبن العظيم أن يعيش أن يعيش ستين سنة ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغوا وينام نحو ثلث النهار راحة فيذهب ثلثاه ويبقى له من العمر عشرون سنة ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة فانية ولا يتلف عمره بسهره في لذة باقية إن الغني الوفي الذي ليس بعديم ولا ظلوم إخوة الإسلام إن شهر الله المحرم هو أول شهور السنة الهجرية وآخر الأشهر الحرم الثلاثة المتتابعة ذي القعدة ذي الحجة ومحرم ثم رجب ومن فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سماه شهر الله وإضافته إلى الله تعالى إضافة تعظيم تدل على شرفه وفضله وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المحرم أفضل أشهر الحرم الإمام حسن البصري رحمه الله تعالى أفضل أشهر الحرم شهر الله المحرم وقال إن الله فتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم وأفضل المحرم العشر الأوائل منه إخوة الإسلام يستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر لمن قوي على ذلك وفي حديث مسلم أفضل الصيام على رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل واستحب استحبابا مؤكدا صوم يوم عاشوراء ففي الحديث صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها قال العلماء صيام عاشوراء يكفر كل الذنوب الصغائر ولا يكفر الكبائر فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادق صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات وإن صادف وإن صادف كبيرة أو كبائر فيرجى أن تخفف من الكبائر وكذلك يستحب صوم صوم اليوم التاسع مع العاشر كما ثبت في الحديث إخوة الإسلام تعظيم عاشوراء يكون بصيامه كما فعل المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا ببدء محدثة من إقامة أعياد واجتماعات وأفراح أو ضرب حدود وشك جيوب وتأديب النفس بشيء من أنواع التأديب أو التجول في الشوارع والطرقات بزي معين إظهار الحزن لمقتل حسين رضي الله تعالى عنه وكل هذا من تلاوم الشيطان بأقول بأقول الأغبياء من النار وليس وليس هناك دعاء معين يسمى دعاء العام الجديد فضلا عن تنبؤه بتنوع ما يدخل روحه في عام جديد ولا بأس لمسلم لو دعا بدعاء العام أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لجنته ويرضاه وأن يرزقه من خيراته ويجنبه من شروره أقول ما تسمعون واستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma kowasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar halhalansa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yin wa musulmi daga cikin bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mana na gatan abubuwa na rayuwa ta duniya da kuma ta lahira Allah da kansa yi wa kansa jinjina yace tabaraka allazi ja'ala fis samai burujan albarakatun Allah wanda ya sanya masaukan taurari to albarkatunsa sun yamai- sun yawaita kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya wata fitila mai kakkarfan haske ita ce rana sannan ya sanya wata a matsayinsa na mai haskakawa ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya dindina wa kansa da kansa akan wannan katafanin aikin da babu wanda ya sai ya yi shi sai shi kadai Allah subhanahu wata'ala kuma yake nuna mana irin amfani da muke samu ta fuskar hasken rana da kuma hasken wata to ba a nan abin ya tsaya ba sai ce huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan kuma Allah shine ya sanya dare da rana suka zama masu mai wa juna liman arada an yadhakkara aw arada shukura da dukkan mutumin da yake nufin ya wa'azantu ya dauki izina a rayuwa ko kuma yake nufin ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Hafiz Ibn Kathir Allah ya tsaka a gare shi ya faɗa dangane da wannan aya ta biyu yace abin da ake nufi da ilfa shine ɗayan su yana mai wa ɗaya ma'ana babu wata gaba ko wani ɗan wato tsakani da za a samu kace ba a cikin dare ake ba ko ba a cikin rana ake ba ko dai ana cikin dare ko kuma ana cikin rana sannan wannan sai ya mai ma wannan wani zubin Allah ya saka su ya zama duka tsawon su daidai sa'a goma sha biyu wani zubin Allah ya sanya wuni ya fi tsawo wani zubin Allah ya sanya dare ya fi tsawo saboda hikimomin da yake tattare da haka wanda Allah shi kadai ya san su mai wa juna tsakanin dare da rana mutane ba sa ɗauka shi babbar aya saboda ya zama ruwan dare ya riga ya zama jini da tsoka da a ce wani abu ne wanda ba taɓa gani ba to za a jima ana ta mamakin sa to amma saboda ya zama yau da kullum ake yin shi wasu ma ba sa ɗauka shi wani darasi ko ta babbar izina ibn kafir yake cewa haka Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara su kuma ba sa yankewa babu wani lokacin za a ce gashi dare ya gajiya wuni yana ta miƙe kafarsa ga shi ainihin dare ya kasa zuwa ko a ce a wuni ya gajiya dare ya miƙe kafarsa yana ta morewa wuni bai zo ba babu lokacin da zai zamo ɗayan su ya yanke ibn kasir ya ci gaba da cewa Allah ya saka su masu waye wa juna domin iyakan cewa ga ibada da Allah subhanahu wata'ala ya tura wa bayansa wadda za su yi domin inda babu maye wa dare da rana ba za a gane lokutan sallah ba ba za a gane lokuta na azumi ba ba za a gane lokacin zakka ko lokaci na aikin hajji ba tafiyar dare da rana shine yake nuna cewa ana ta matsawa a gaba ana ta ƙara tafiya da a ce ɗaya ne cik to ba za a gane cewa ana matsawa gaba ba saboda haka duk wanda ya zama wani aiki ya kubuce masa da dare to sai ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya riski wannan aiki da rana ma'ana mutumin da ya saba wata ibada sai ya zama ko gajiya ko kuma wani hali na ɗan adam ya same shi ba zai iya ba to ya ƙoƙari ya ga cewa ya riski wannan aiki da bai yi da dare ba idan wuni ya yi sannan wanda wani aiki ya kubuce masa da wuni to shi ma ya yi ƙoƙari ya ga ya riski wannan aiki da dare ya zo a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace Allah subhanahu wata'ala yana shimfida hannunsa da dare domin masu sako da rana su tuba kamar yadda yake shimfida hannun subhanahu wata'ala da rana domin masu sakon dare ya zama ainihin sun tuba sun koma zuwa ga Allah ma'ana wannan yana nuna mana kullum Allah a shirye yake da ya karbi tuban bawa idan ya tuba kuma Allah yana buɗa masa damammaki masu yawan gaske idan wannan dama ta kubuce to Allah zai ya buɗa wa bawansa wata dama al-imam Abu Dawud al-Tsayalisi sai Allah ya kai a gare shi ya hikaito cewa sai na Umar Allah ƙara masa yadda wata rana ya tsawaita sallar ruha ma'ana sallar hanzi aka ga yayi doguwar sallar da hanzi wacce bai ba a saba ga yana irin ta ba sai aka ce yau ka aikata wani abu wanda ba mu saba ganin tana yi ba sai sai ai yadda lamarin da sha'anin suke wato akwai wani wurdi na wasu na filfiluna na dare wanda suka kubuce min ban samu na yi da dare ba to to su ne nake nufin in rama ko ko in cike gibin su a wannan lokaci na hantsi sai ya karanta waccan aya inda Allah yake cewa wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura shi fa manzo alaihi salatu wasalam kamar yadda na Aisha Allah kara mata yadda ta rawaito ta ce duk lokacin da manzo alaihi salam bai samu yayi wutarin sa da ya saba na dare ba ma'ana raka'a goma sha ɗaya ko abin da ya kama da haka to idan hantsi yayi sai manzo alaihi salatu wassalam yayi raka'a goma sha biyu a nan ba ana nufin sallar dare da mutum yake yi in bai samu yayi wato ya zama farilla ne sai ya rama ta koyi laifi ba a'a wanda duk suka san wato ainihin matsayi na lada da kuma irin matsayi da ake samu a wajen bin Allah za ka ga cewa duk wani aiki na lada da suka saba yi suka ya dan kubuce masu to za su yi kokari suka cewa sun yi istidirakin wannan aiki ta yadda zai zama wato ainihin wannan akawun nasu bai tashi ainihin shafal ba har daga cin cin ɗan Allah idan bawa ya saba wata ibada wacce take ko ta karatun Qur'ani ko ta nafilu ko abin da ya kama da haka sai ya zamo rashin lafiya ko halin tafiya ya sa mutum bai samu yayi wannan ibada ba to Allah sai sai a rubuta masa ladarsa cef cef kamar yadda ya saba aikatawa wannan gata ne na Allah ga bayinsa kuma jin kai ne da rahama da Allah yake yi bayinsa al-Imam al-Hafiz Ibn al-Arabi mai tafsir akamul Qur'an Allah ya ji kai a gare shi yace naji wancan babban malami mai daraja yana faɗa ma'ana yake ishara zuwa ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamansa yake cewa Allah ya halicci bawa ya ba shi rayuwa yake to kuma da wannan ne bawa yake samun kamala ma'ana lokacin da ka zama kana da rai lokacin kake samun kamala domin za ka yi komai kai da kanka ba sai an yi maka ba idan aka ce an zare ran mutum komai mulkinsa komai iliminsa komai matsayinsa za ka cewa a kwaɓe kayansa a yi masa wanka a danna cikinsa a juya shi kan a juya shi kan yadda aka so ka za a yi da shi kun ga babu kamala to saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai ya halitta dan adam sai ya ba shi rai yace to wannan rai da Allah yake ba dan adam da wannan ne yake samun kamala da daraja sannan kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya dora wa ɗan adam musiba ta bacci sannan kuma Allah ya dora wa ɗan adam wato lalura ta kare da kuma wato tawaya ta halitta ma'ana a matsayin mutum na mai rai da lafiya Allah kuma dan ya nuna bai isa ba sai aka wadauta masa bacci duk kuɗin mutum don matsayinsa duk iliminsa bai isa ya ce ya yi wa bacci tawaye ba Allah ya dora masa kuma dole sai yayi sannan zai samu zaman lafiya to lokacin da mutum yake wannan bacci a iya zo a yi abubuwa a gaban sa bai sani ba a iya dauke masa wani abu bai san an dauke ba kaga wannan alama ce wato ainihin ta tawaya sannan kuma sai aka dora masa kari lokacin da ya ji ba wani ko ba haya to babu wakilci duk sarautar mutum sai ya ji ya tsuguna ya yi mawali duk kuɗinsa ba zai ba da wakilcin a je a yi masa ba haya ba sai ya ji ya tsuguna yadda talaka zai yi shi ma kana zai je ya yi sannan yake cewa sai kuma Allah ya kawo masa tawaya ta fuskan halitta Allah ce wa man nu'ammirhu nan fusku fil khalqi ko nukisu fil khalqi duk wanda ya zama mun tsawaita rayuwarsa to sai mun tsawaye shi a cikin halitta za ka ga mutum mafi karfi a kwana tashi sai ya zamo duk ana ta zare tsokokin sai bidiyoyi da fadojin jiki tun yana kaiwa da kamowa sai kaga cewa zama shi ya fi yawa sai kwanciya a zauna da dabara a tashi da kar ibn kasir da ya zo fassara aya da na karanta ya ce wannan ya nuna cewa duniya ba wajen tabbata ba ne inda a wurin tabbata da duk lokacin da rayuwa take ƙara tsawo sai a ƙara jin daɗi amma a ce rayuwa tana ƙara tsawo amma kuma tana daɗa gurɓacewa wannan ya nuna shi duniya ba gidan zama ba ne ba ma'ana tun kana jin daɗin abubuwa sai ka koma ba ka jin daɗin su in na ɗanɗano ne ka ci abinci matsala ka ƙi cin abinci matsala ka kwanta bacci matsala ka ƙi yin bacci matsala ma'ana saboda yawan shekaru da ya nuna bai ɗan adam sai malamin yake cewa domin kamala ta Allah ce subhanahu wa ta'ala shi kadai sai ce to duk lokacin da mutum zai iya samun dama ya dan karanta wato ainihin bacci ya tunkuɗe bacci ta hanyar karanta cin abinci ko kuma ya kokare la ya dare a wajen yi ma Allah biyayya to ya kokari ya aikata wannan yace amma wauta ce ta kashe mutum ya zama ya shekara 60 amma kuma za ka samu cewa dalaren nan na shekara sittin duk bacci yake a ciki yace to kaga da wannan za a ce rabin rayuwarsa ya tafi a banza domin idan aka ce dare sa'a goma sha biyu wuni goma sha biyu sai mutum ya zama ya bacci awa goma sha biyu a cikin shekara sittin waga shekara talatin ta tafi a banza yace sannan kuma sai mutum ya zo ya bacci sudusin wuni ma'ana mutum ya ɗauki kamar wato shekara ashirin yana yin bacci wato da rana shi kuma kawai bacci na tabara bacci irin na tamori yace to da wannan zai zama kashi biyu a cikin ukun rayuwarsa ya tafi a banza da wuce sai ya zamo ga baki ɗaya babu abin da zai rage masa sai shekara ashirin ma'ana shekara arba'in ta tafi a wajen sakarci ta tafi a wajen bacci to a nan shi malama yana maganar bacci inda ma baccin ne shi kadai sai ka ce da dan sauki sauki amma sai ka samu shekara wajen goma sha biyar ta tafi a wajen sabon Allah a wajen tsegumi a cikin ƙarairayi a cikin gulma a cikin zuwa wuraren da Allah ya haramta ko kallon abin da Allah subhanahu wataala ya haramta malam yake cewa yana daga cikin jahilci mai girma da kuma babbar bauta mutum ya tafi yadda kashi biyu a cikin ukun rayuwarsa a cikin daɗi wanda zai ƙare amma ba zai tafi da wannan rayuwa kansa a wajen hana hana gidan sabacci domin ya samu jin daɗi mai korewa da har abada ba a wajen mawadaci mai cika alƙawari shine Allah wanda ba marashi ba ba kuma azzalumi ba ma'ana malam yana nuna mana anan cewa ashe kenan rayuwa mai riba ita ce wacce aka tafi kanta ita a wajen bin Allah subhanahu wataala za ka yi mamakin mutanen mu a irin wannan lokuta za ka ga bukukuwa na ainihin ƙarshen ta tsohuwar shekara ko na karan sabuwar shekara wanda ya fi wauta da ainihin rashin hankali ka ga mutum ɗan shekara sittin sittin da biyar wai yana bikin wato ainihin birthday saboda raunin hankali saboda raunin addini domin akwai alama ta rashin sanin mashi mutum ya zo duniya don Allah ku gaya mu da za a zo a ce mutum yana da kuɗi naira dubu ɗari sai ya samu a shana ya karta wa dubu saba'in ya kone su sai kuma ya ce bari ya tara mutane su taya shi murna bukin ya kone dubu saba'in ɗin sun tafi a banza don Allah za a ce wannan mutum mai hankali ne ko mara hankali karanci a ce wawa ne idan baka ce tukura mara wato mahaukaci ba ne to wannan shi ne abin da za ga waɗansu mutane suna yi wani ma ka samu an kama wani babban hotel a zo a yi dafe-dafe da toye-toye na murnan wai ya shekara sittin a duniya ko sittin da biyar kuma da za ka tambaye shi don Allah mai ka tsina nawa kanka a wannan shekarun da suka tafi wallahi da wahala iya nuna wani abu na ku zo ku gani ko na karatun alkur'ani ko na sada zumunci ko na sadaka ko na umarni da kyakkyawa ko na hana mummuna kai ko da ma na kame kansa daga dukkan wani abu na zubar da mutunci da wahala za ka samu irin wannan sun ci riban irin wannan lokuta amma za ka samu su ne gaba gaba a wajen kashe ma'udan kuɗi a wajen murnan wai wato ainihin ya cika shekara 60 ya cika shekara 70 ina ma a ce wannan kuɗin zai yi sadaka ya ce Allah kai wa Allah kai wa mahaifansa ladan ko ya zama ya taimaki wajen in marasa shi ya ce Allah ka ba ni ladan wannan ciyarwa za ka samu an tafi a aikin banza a sai fulawoyi a sai furanni a yi duk sakarci saboda bai san abin da ya kawo shi duniya ba da shi da dabba duk daya kawai shi abin da yake burge shi a ai tun lokacin sarki kaza tun lokacin sarki wane tun a lokacin da ainihin suka yi kuruciya ai sa ya kashe kuɗi wato ainihin kaza to kana hanko ta kwabo kaza suke kaza aka dawo suna kaza aka dawo kaza wannan shine abin da zai iya gaya wa mutane to amma in ka tambaye shi don Allah mai kamora ta fuskar neman ilimin addini littafi nawa kai na bidiyo littafin hadisi nawa kai hizifi nawa ka haddace nan kuma ba aikin sa bane aikin su malam ne to ka sani cewa ya ba wa Allah duk wanda shekarunsa suka wuce suka tafi har yake murna ya yi shekara kaza kun ba wani abin a zo a gani daidai yake da misalin da nayi na ya zama mutum ya karsa wa kuɗinsa wato ainihin wuta sun kone kai wani ma za ka samu ya yi mutum cika shekara saba'in daidai ana ta gunguzewa kila abin da ya rage masa bai wuce shekara biyu ba kila bai wuce shekara biyar ba ma'ana kamar yana da dubu saba'in da biyar yanzu gashi ya kone dubu saba'in a banza saura dubu biyar suka rage su ma an tashi suke za a yi da su saboda haka dan uwa ka daina murna da tsawon rayuwa ka yi murna da kyakkyawar rayuwa kyakkyawar rayuwa ita ce abin da mutum zai farin ciki da ita kai kuma ko da ma kyakkyawar rayuwar ce ai ba a sai mutum ya zo ya yi kuci domin wayar shekara kaza da bauta ma Allah ba akwai magabatan da inda za a ce alkiyama za ta tsaya a gobe ba sa iya kara komai a wajen ibada saboda sun riga sun kure ma ne ma ba taɓa ganin sun zo sun yi biki na mun duka shekara kaza muna bautar Allah ba mun yi shekara kaza muna sallolin dare mun yi shekara kaza muna azumi litinin da alhamis mun yi shekaru kaza muna sada zumunci ba a taɓa ganin magabata sun yi wannan ba dan sun san ba a yi ma Allah subhanahu wataala tilas ko da kana ka yi ma abu na farai to waye sai maka dole ne sai Allah ya karba Allah bai baka labarin ya karba ba ya ne sai maka ganin daman Allah ne ya tausaya maka ya karba ganin damar da ne yi watsi da shi saboda wasu sharuɗa da ba su cika ba saboda ka kenan dan uwa don lokacin da shekaru suka wuce watanni suka wuce satuttuka suka wuce kwanaki suka wuce abin da ya kamata ka yi tarayyar baya shin don Allah mene a wa'ancan shekaru sannan kuma me na fuskanta a nan gaba wannan shine hankali wannan shine sanin ya kamata wannan kuma shine ainihin kula da addini dan kuma musulmi wannan wata da al-muharram shine farkon watanni shekara ta hijira kuma shine karshen watanni guda uku masu alfarma wanda suke bin juna domin sai da aka yi zulqa'ada sannan zulhajji biyu sannan ga ma'atin al-muharram wannan guda uku suna bibiyar juna sannan kuma sai rajab wanda yake shine a ware yana daga cikin falalolin wannan wata da muke cikin watan al-muharram annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kiraye shi watan Allah wanda kuma dingina duk wani abu zuwa ga Allah ashe baitullah ashe naqatullah ashe kitabullah to dinginawa ce ta girmamawa da darasawa da mutuntawa yana nuna wannan abu mai falala ne wannan abu mai daraja ne shi yasa ma wajen su malamai suka tafi akan cewa mafi daraja ko mafi ficin watanni masu alfarma wanda aka ambata to shine watan al-muharram ma'ana waɗannan watanni guda hudu wanda aka ambata wanda Allah ya ce wato akwai min arba'atul hurum to suka ce ɗayan nan shine al-muharram ya fi sauran matsayi al-imam Hassan al-Basri Allah ya tsaya gare shi yace mafificin watanni wato shine watan al-muharram shine watan Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma Allah ya bude shekara da wata mai alfarma ma'ana shine watan nan da al-muharram don shine farkon shekara kamar yadda kuma Allah ya cike shekara da wata mai alfarma ma'ana shine watan biya watan hajji yace to babu wani wato wata a cikin shekara in ba Ramadan ba wanda ya fi girma da matsayi a wajen Allah kamar watan al-muharram sannan mafifici ko kuma mafifitan kwanaki a cikin kwanakin al-muharram din kansa sune goman farko wanda muke ciki domin a cikin su ne tasu'a da ashura suke kasancewa yan uwan musulmi an so yawaita azumi a cikin wannan wata da wannan Allah ba shi karfin gwiwa da tsawarta za mu samu ibadodi kowa akwai baiwa da Allah ya masa wanda za ka samu yana da kokarin kiyamun laili ba shi da kokarin azumi wani kuma akasinsa yana da kokarin azumin nafila amma ba shi da kokari a wajen yamin layin wani kuma Allah zai hada masa dubbiyin wani kuma wani ya zubilla tazbiro tazbiro to duk mutumin da ya zama Allah ya ba shi karfin hali a wajen yin azumi to akwai bukatar yawaita azumin muka nafilu a cikin wannan wata saboda wato ya zafi hadisin muslim manzo alaihi salatu wasallam yake cewa mafi bitin azumi in ban da ramadan shine azumi a cikin watan Allah shine al-muharram kuma mafi bitiyar sallah in ban da farilla shine sallar dare sai dai malamai suna cewa ba a nufin mutum ya azumce shi ga baki daya dan Aisha Allah kara mata yadda take cewa ban taba ga manzo alaihi salam ya azumce wata ga baki daya ba in ba wata ramadan ba saboda haka kenan mutum ya dan yawaita azumi sama da sauran watanni to in su samu ne mutum ya aikata wannan a cikin wannan wata sannan yan uwa musulmi an so mustahabban tekun mai karfi mutum ya azumci wunin ashura shine wunin goma ga wata ya zo a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumin wunin goma ga wata a cikin al-muharram ina fata Allah ya sa ya zama kafara ne na shekarar da ta zama kafin zuwan al-muharram din ma'ana kenan shekarar da ya zama ta gabata to malamai suka ce duk abin da manzon Allah ya ce da Allah ko hada zibu to wannan sunan sa tabbatacce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan wato ainihin a malamai suke cewa shi waɗannan ko kuma azumin wunin ashura yana kankare dukkan zunubai amma waɗanda suke ƙanana banda manyan manyan zunubai Allah ta ke sani sani ku ka ba da ma ta nauna an nukaffir an kun sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima Allah yake cewa in kuka nisanci manyan manyan abubuwa da muka hana ku to lalle babu shakka za mu kankare muku wa zunubanku sannan mu shigar da ku mashiga ta karfi daratawa to a nan sai abin da yake mana bayanin irin abubuwan da idan mun yi din za mu samu kankanan ƙananan zurfai malamai suka ce idan mutum ya azumci wani ashura wannan azumin da ya zo sai ya samu cewa mutum yana da ƙananan laifuka to sai a kankare masa waɗannan ƙananan laifuka idan kuma da za a ce azumin ya zo kayi shi amma kuma sai ya samu cewa wato babu wani babban laifi ko ƙarami to sai a rubuta wa mutum lada kwatan kwatin abin da ya kamata a kankare masa na laifuka wanda wannan tana da wahala mu yanzu a rayuwarmu na tabbatar ba wai jiya ko shekaran jiya ba ko satin da ya wuce ko watan da ya wuce ko shekarar da ta wuce yau safiyar nan zuwa su da muke magana Allah kawai ya san irin tafsakar da muka yi ballantana a ce sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya kenan zai yi wahala azumin ya zo bai samu laifuka ta tare da mu ba ko laifin da muka ji da kunne ko na gani da ido ko na tabawa da hannu ko na tunani da zuciya duk wannan ana yin zunubai da su kuma mun san haka kuma da yawa muna aikatawa sai dai wanda Allah ya kare muna fata Allah ya kare mu sannan kuma sai a ɗaukaka darajar mutum sakamakon ba a samu wata sabira ba to har rubuta masa ladar take kuma sai a daga darajar sa to sannan kuma idan ya zamo aikin ko kuma shi azumin ya zo ya samu mutum da manya-manyan laifuka sai malamai suka ce ana fatan azumin ya rage karfin su duk da ba zai iya kankare su ba to amma ana fata ya dan rage karfin su sannan ana son mutum ya azumci wuni na tara tare da goma din kamar ne zo a cikin hadisi ma'ana mutum ya azumci wato ranar tara ga wata da kuma ranar goma ga wata ina da kyakkyawan da cewa ko dai talata da laraba shine zai kusa sai tasuwa da ashura to saboda haka kenan ya kamata mutum ya takalkare ya ga cewa ba a yi ba shi ba sannan mu sani cewa yan uwan musulmi girmama wannan wuni na ashura yana kasancewa ne ta hanyar azumtar sa kamar yadda manzon tsira alaihi salatu wassalam ya yi yan uwa mu sani ka'ida a wajen addinin musulunci shine at-ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da manzon Allah akan kowace irin ibada wallahi duk mutumin da yake ga zai kusaci Allah da wani abin da Allah yake so haka duk abin da manzon Allah yayi to wannan mutum sunansa mai shuka dusa sunansa mai harara a cikin duhu ba a matsan yayi ba saboda in mutum yana so ya samu lada a wannan wuni na goma ga wata wanda muke tsarin Allah ya kai mu to ya raya wannan wani da abinda manzon tsira alaihi salatu wasalam ya raya shi mun kuma sani ta manzon Allah ya raya wannan wani ne da ainihin azumi ba wai ana raya shi da bid'o'i wanda suka zama ruwan dare ba kaga wa'insu suna yin tarurruka ana yin wa'insu bukukuwa ana wasu abubuwa na farin ciki wai sai ka zama waɗansu sai an gwangwaje wasu ma za su aje jela wato ainihin tara gwallaya wai a ranar nan za a gwangwaje to addinin musulunci bai zo mana da wannan ba wasu kuma sai ka samu abin da suke a wannan wuri shine a dinga dukan fuskoki a dinga yaga riguna wasu su dafa ma kansu wani abu mai tsini ya zama jini ya fita wasu su dinga tattaka wuta suna azabtar da kansu wai su suna nuna cewa ainihin bakin ciki suke suna nuna alhini na kasu sai na Hussein wanda wallahi siyasa ce in gaskiya ne ba wanda zai yi shakkun cewa sai da Ali ya bi sai na Hussein me yasa ba a taba zuwa ana yawo da bakaken kaya bakin cikin an kashe sai da Ali ba ko kuma sai ayi taron duka bakin cikin wafatin manzo alaihi salatu wassalam sai na Anas yake cewa Madina ba taba yin haske ba kamar nan da manzo Allah sallallahu ya shigo ta sannan bata taba yin duhu ba kamar da manzo Allah ya fashi amma ba taba ganin sahabbai sun ce bari mu taru mu yi dubum ko mu sa bakaken kaya ko mu karta bikin mu saboda bakin cikin manzo Allah ya fashi ba sahabi ko tabi'i ba wanda ya taba irin wannan to ballantana kuma a ce wanda bai kai manzon Allah ba bai kai Ali ba siyasa ce tsagwaranta so ake kawai a zagi waɗansu masu mulki a ce su so kashe ainihin husaini a la'ance su a yi duk abin da ake so a yi wa illa duk yadda mutum yake son husaini bai kai yadda ɗan da husaini ya haifa yake son husaini ba ba taɓa ganin ɗan da husaini ya haifa ko dikansa ranar goma ga wata ta zo ya yi taro na alhini ko ya sa baƙaƙen kaya ko ya sarka jikinsa jini ya fito ba ba a taɓa wannan ko hadisin ƙarya babu cewa gidan sai na husaini a taɓa irin wannan sai waɗansu wanda suke wato ainihin yanta da zaune tsaye wanda suke zo su dinga zuga matasa suna da ɗanta waɗansu su dinga ainihin nuna cewa sai an zo ainihin kuka na tunawa da kashe sai ta husaini da wane ne na'am babu wani musulmi kirki da ya taɓa farin ciki akan sai ta husaini ittifaqin malamai wanda ya kashe husaini la'antaccen Allah ne sababben Allah ne amma ba taba ganin kuma malamai sun sunnanta wai wani taron bakin ciki na kan sai na Hussein ba domin bayani ya gabata wanda suka fi shi matsayi ma a wajen Allah ba taba wannan taron bakin ciki saboda sun bar duniya ba yan uwa musulmi bayanai sun sha gabata cewa babu wasu addu'o'i na musamman wai su addu'o'in shiga sabuwar shekara ballan sana da ce addu'o'i ne kala kala wai za ka ga duba suna ta ɓata hankulan mutane an yi duba shekara kaza za a samu to ƙananan yara shekara kaza za a samu to tsofaffi shekara kaza za a samu fari za a samu ruwa mai yawa wanda ba a taɓa shekarar da ƙaramin ƙaramin yaro bai mutu ba ba a taɓa shekarar da tsoho bai mutu ba amma saboda wasa da hankula sai a ce to akwai mutuwar ƙananan yara akwai mutuwar dattawa saboda ga wata addu'a wanda mutum zai dinga yi wannan bai inganta daga manzo alaihi salatu wasallam ba malamai suka ce babu laifi dan ka daga hannu ka ce ya Allah wannan sabon shekara da muka shigo Allah ka karfafa gwiwa ta da zuciya ta ne maka biyayya sama da abin da ya gabata Allah ka nisa ta daga sabanka Allah ka hada dukkan alkhairan sabon shekara duk sharri da yake Allah ka kawo mana babu laifi dan kai wannan amma shi wata addu'a ce ke fantasiya ta musamman ko ta akwai wani rubutun sha na musamman wanda za a sha da belan nuna yanzu ba duk wannan tatsuniya da addinin musulunci bai zo da wannan ba kama kama ne wanki ne domin a ci dukiyar mutane da ba sai muna fata Allah ya farta mana laifukan mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka babu ikon binta Allah ka nuna mana fata fata sai ka babu ikon da tsantsa sa musulmi da ba su da lafiya ne gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya ka ne ta mu da da lafiya da ka ba mu iyayen mu wanda suka rasu Allah ka gafarta musu wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka yaye mana fitinu da bala'o'i shaka da zubar da jini da ake fama Allah ka yaye mana ya Allah babu wanda zai iya sai kai ya Allah kowa ya gaji ya kai ne ba da ba ya Allah ka dafa mana Allah ka yaye mana da damuwa Allah ka fitar da yan uwan a cikin matsaloli da suke ciki wanda suke hannun yan garkuwa maza da mata ana ka kubutar da su ana kwantar da hankulan su ana kawo su wajen aminci Allah ka tsare mu da tsarewarka musulmin da ba su da abin yi Allah ka kore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka Allah ka shirya mana ƴaƴan mazan su da matan su shugabannin mu Allah ka shirya su Allah ka yi riko da hannayen su Allah ka sanya rikon amana da gaskiya ka fiya cikin zukatan su Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين